الله الرحمن الرحيم والآجبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talatin ga watan rabi'u tani hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya yi daidai da ishirin da bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin addurar bahiya fi tamyiz bainan najiya wal gawiya min firaqi hazir umma wato muna cikin bayanin aqidan yan shi'a wanda ake kiransu nusairiya wanda yau za mu zo ƙarshe dangane da bayanin aƙidansu insha Allah yau za mu tashi shafi na 159 a ƙidatu tanasu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عقيدة التناسخ أقيدة نا تناسخ ومن عقائدهم الأساسية عقيدة تناسخ الأرواح daga cikin aƙidun shi'a muhimmai aƙidun shi'a nusairiya akwai ainihin aƙida na tanasukul arwa
وهم يعتقدون أن الذين لا يعبدون عليا su suna raya cewa lalle wa'annan wanda ba sa bauta ma Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu يولدون في زعمهم من جديد على شكل إبل أو همير cewa za a haife su wato sabon haihuwa ina fatan gani za a haife su sabon haihuwa akan siffan su wato akan siffan rakumi za a haife su sabon haihuwa akan siffan rakumi duk mutumin da baya bautawa Ali bin Abi Talib nan gaba idan ya mutu to zai dawo duniya akan siffar rakumi yawa ba maganan wai azaban kabari ba su yarda da shi ba ba maganan hisabi ba maganan tashin kiyama duk wannan ba ba su yarda da shi ba su kawai rayuwa gaba ɗaya tana nan duniya ne kawai in mutum ya mutu in ya bi aƙida irin wanda suke so to zai samu ƙarin daraja zai dawo duniya ya zama to cikakken mutum in ko ya zamanto ya mutu bai bi irin aƙidansu ba za a haife shi musamman mutumin da baya bautan aliyu bin abi talib za a haife shi akan siffa na rakumi zai tashi daga mutum ya koma rakumi na'am aw hamir ko zai tashi daga mutum ya koma jaki amma almu'min fa huwa man ya'budu aliya amma in kaji sun ce mumini su yan nusairiya shine mutumin da yake bautan aliyu bin abi talib radiyallahu an shine mumini an gane in har baka bautan Ali bin Abi Talib duk sallan duk tauhidinka duk sallanka duk azuminka duk zakanka duk aikin hajjinka duk taimakon da zaka yi wa musulunci sunanka kafiri a wajen yan nusairiya musulmi a wajen ɗan nusairiya mai bautan Ali bin Abi Talib radiyallahu an
fa yatahawwalu indahum sab'a marrat wato mutum yana juyawa daga wannan sifa zuwa wancan sifa daga wannan halitta zuwa wannan halitta har sau bakwai mataki bakwai ake juyawa thumma ya'khudhu makanahu bainan nujum eh wa yake juyawa sau bakwai wanda yake bauta ma aliyu inda kana bauta ma aliyu idan ka mutu za a juyar da halittanka zuwa ga wani abu mai kyau ka ƙara mutuwa a ƙara juyar da halittanka har sau bakwai sannan daga baya sai mutum ya riƙi matsayin shi a tsakanin taurari za a yi sama da shi sai ya riƙi matsayin shi a tsakanin taurari bayan an canza shi daga talaka mai kuɗi daga mai kuɗi ya koma mai sarauta kila mai sarauta na na unguwansu daga nan ya koma mai sarauta na na local government daga nan ya koma na ƙasa daga nan kaza za a ta jujjuya shi idan ya kai ƙololuwa ya zama to duwan daraja na duniyar nan an gama bashi to sai ya riƙi matsayin shi a tsakanin taurari ya zama to yana mulki a nan wajen na'am wa man yanharifu minhum yuladu min jadid wato duk wanda ya karkace daga cikin su yake bautan Ali bin Abi Talib za a haife shi sabon haihuwa hatta yatatahhara aw yukaffira an sayyi'ati har sai ya tsarkake kansa ko kuma wato ya kankare zunubansa ya yi kafara na zunubansa ويعود بسبب تعلقهم بالتناسخ إلى أنهم لا يؤمنون بيوم القيامة wato yana komawa a da sababin yadda suka ratayu da wannan aƙida na tanasu wato muna da fahimta kenan cewa a nan wajen cewa ila annahum la yu'minuna bi yawmil qiyama cewa su yan shi'a nusairiya ba su yi imani da ranar tashin kiyama ba an gane ku sun yi inkarin ranar tashin kiyama kuma duk mutumin da ya inkarin tashin kiyama kowa ya san matsayinsa ko da amal lazina kafaru Allah yi ba'asu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin wa nada'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a saboda haka su din nan ba su yi imani akwai tashin kiyama ba suna ganin wato rayuwa gaba ɗaya tana nan cikin duniya ne ولا بالحساب ولا بالجزاء ba su yi imani da hisabi ba ba su yi imani da sakamako ba gobe kiyama
والتناسخ حسب معتقد النصيرية في أربعة صور wato tanasuk gwargwadon aƙidar yan nusairiya in an ce tanasu gwargwadon aƙidar su fi arba'ati suwar yana ɗaukar surori guda hudu ne tanasuk din nan حسب قرب الشخص أو بعده عن الإيمان gwargwadon kusancin mutum ko nisan mutum daga imani an gane gwargwadon kusancin mutum ko nisan mutum daga imani وطاعة الأئمة أو إسيانهم ko gwargwadon da'a ga ainihin imamai ko saba ma imamai وهي كما يلي gashi nan kamar yadda yake biyowa ga sunan الأول النسخ na farko akwai tanasuk ana kiran shi annasak
وهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى جسم آدمي آخر shine cirantuwan ruhi wato ruhin mutum ya ciru daga jikin wani dan adam ya koma jikin wani dan adam daban an gane yayi daga jikin wani dan adam za a cire ruhin mutum daga jikinka a mai da shi jikin wani kamar yanzu a ce daga jikinka a mai da shi jikin gwamna sai ka koma kai gwamna ko a cire shi daga jikinka ka koma jikin shugaban kasa sai ya zama to yanzu kai shugaban kasa ne yanzu ka tashi daga talaka an gane ka tashi daga daga ainihin talaka wanda yake mai sana'a na ƙasa ƙasa yanzu ka koma shugabanci shine suna kiran shi nafa intiqalur ruh min jismin adami ila jismi adamin akhar kirantuwan ruhi daga jikin wani dan adam zuwa jikin wani dan adam daban an gane na'am الثاني المسخ na biyu akwai almas وهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى جسم الحيوان shine kirantuwan ruhi daga jikin dan adam zuwa jikin dabba akwai matakin da idan mutum ya ki bautawa aliyu bin abi talib sai a cire ran shi ya tashi daga mutum ya koma raƙumi an gane ko ya koma cankesu ya danganci irin rashin biyayyen da ya yi eh آه الثالث الفسخ na uku shine alfask وهو خروج الروح من جسم آدمي إلى جسد حشرة shine fitan ruhi daga jikin dan adam zuwa jikin kwaro cankeso kudin cizo kwarkwata da sauransu tsutsa ya danganci wato idan mutum ya ƙi biyayya ga aƙida to in ya mutu sai a ƙarta da shi zuwa ga wani siffa na ƙasƙanci a mai da shi kwaro ina fatan gane to haka za a yi ta rayuwa mutum ba zai taɓa ba magana wai tashin kiyama ba magana hisabi kawai ɗan adam zai ringa canzawa daga wannan halitta zuwa wancan halitta gwargwadon biyayya ko saba wanda ya yi wannan shine kaɗan daga cikin aƙida na nusairiya dangane da abin da ya shafi tanasukul arwa na'am الرابع والرسخ na hudu shine arrask فهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى الشجر والنبات والجمال shine intikali na ruhi shirantuwar ruhi daga jikin dan adam ya koma bishiya wani har za a mai da shi ma bishiya wani za a mai da shi madaci wani a mai da shi mangoro ai tasha kai baka san asalin shi mutum bane ba an gane asalin shi mutum ne amma ya koma mangoro kana sha kana limsha ido an gane wanda ba da kuma tsirrai wani ya koma masara wani ya koma gero wani ya koma dawa ana taba shi ana cinyewa wal jama'a da daskararren abu an kana fatan gane wai wannan fa mutanen suna da awan su fa musulmi ne ba kuma har suna da awan wai wannan mazhaba nasu mazhaba ne na gidan manzon Allah manzon Allah ya karanta da wannan mummunan aqida ina fatan gane wannan so da idan mutum farko mutum ya fara raka su in bai sani ba zai fara jin mangalu masu daɗi suna nuna mai su kaza da kayi nisa sai ga an raba ka da musulunci don gurungun an tura ka cikin wani addini ma can daban an gane wannan ko to kun ji irin yadda yan nusairiya suka yi imani da aqidan tanasukul arwa na'am a ayaduhu to idi dukansu للنص- للنصيريين أعياد كثيرة yan nusairiya yan shi'a nusairiya suna da ididdika da yawa da suke yi ومن ذلك عيد الغدير daga cikin idinsu akwai idin gadiru kuma an gane ko id na gadiru kuma wanda suke ambatan cewa manzon Allah kafin ya bar duniya ya daga hannun Ali bin Abi Talib ya shugabantar da shi akan dukkan sahabbai kuma sahabbai suna nan sun fi dubu ɗari a gaban su aka yi amma bayan manzon Allah ya bar duniya sai sahabban nan suka kekace ƙasa suka ainihin ƙaryata wannan wasiya na manzo sallallahu alaihi wasallam suka hana Ali bin Abi Talib shugabanci suka mai fashi saboda haka bi hazal itibar sahabbai sun yi ridda to a wannan idi na gadir umma a nan ne suke tattauna wannan al'amari na kafirta dukkan sahabban manzon Allah sai dai mutane tara kawai na batan gane wannan to wannan suna da wannan idi din, duk shekara suna yin shi idi gadir umma
آه، وعيد الفطر وعيد الأضحى akwai kuma idul fitr da kasan da kuma idi na layya wai suna yin shi وعيد عاشوراء وعيد الغدير الثاني sannan akwai idi idi na ashura ah, inda suke sa bakaken kaya suna da awon bakin ciki suna da awon lokacin da aka kashe kaza aka kashe ka aka kashe jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ku suna aikata abubuwa na bidiyoyi da saban Allah da yawa a cikin wannan abu wanda idan ka duba littattafan su na Shi'a za ka ga cewa a cikin littattafan ma abubuwan da suke yi an hana su kama abin da ya shafi su dinga dukan jikinsu jini na fita suna sa makami suna jiwa junansu ciwo ko su dinga dukan junansu da sanda ko kuma gaga suna ihu suna kuka to duk irin wannan abubuwa ihu da suke suna kuka da jin ciwo gaba daya duk gaba daya a cikin littattafansu wato imamansu ma sun hana sannan sun ruwaito hadisai daga manzo Allah manzo sa sallam ya hana saka wayannan abubuwa gaba daya hatta a cikin aqidar shi amma bid'a ne amma kuma yanzu shi a nan yanzu suna aikata shi an gane akwai idi na a- wa wa idul gadir asani akwai kuma idul gadir kum na biyu da suke yi akwai idul mubahala akwai idi na mubahala وعيد النيروز eh da suke cewa wai manzo Allah ya ce a zo a yi mubahala din nan tsakanin yahudawa da kuma ainihin da ainihin nasarar najran da da manzo Allah to su ma suna suna wannan mubahala cewa da ahlul masu bin ahlul baiti suna neman a yi mubahala da su da ainihin masu bin sunna da idin Nairoz wannan idin Nairoz wa huwa awwalu ayyami sanatul furs shine farkon kwanaki na shekarar farisawa wannan idin na Nairoz din nan ba bai daga cikin bukukuwa na musulunci ko kaɗan bukukuwansu ne tun a jahiliya tun kafin ma musulunci ya zo آه، وعيد الصليب sannan akwai idi na cross idu salif suna yin idi na cross آه، وعيد الغطاس da kuma idul gaddas ال- الوعيد الغطاس الفطاس eh wato idul gaddas wato ila akhir ayadihim zuwa ga ƙarshen ididdukansu alkafira allati wafaqu fiha almuslimina wan nasara wato a cikin wayannan idin sun tara dai kala kala wasu daga cikin ididdukan sun ciro cikin musulunci wasu daga cikin idi sun ciro cikin idi ne na kristoci wal wasalliyin da kuma suka yi muwafaka da masu bautan gunki sun ciro wasu ididduka ne daga kafirai masu bautan gunki su wayannan yan nusairiya ba aqidar nusairiya a cakuɗe yake sun ɗiba daga cikin musulunci sun ɗiba daga cikin yahud nasara da masu bautan gunki an gane wannan ko to za ga ta kowane bangare suna kama da kowa suna kama da kristoci suna kama da yahudawa suna kama da nasara suna kama da masu bautan gunki tunda kaga suna bautan aliyu bin abi talib kai tsaye eh حكم قطر النصيرية وحكم الإسلام فيهم hadarin yan nusairiya da kuma hukuncin musulunci dangane da wayannan menene matsayin musulunci ga mutanen da suke da irin wannan mummunan akida me matsayin musulunci a kansu النصيريون لهم خطر كبير على الإسلام yan nusairiya suna da hadari mai girma akan musulunci وهم كغيرهم من أعداء المسلمين الذين يتربصون su din nan kaman wasansu ne daga cikin makiya musulunci wanda suke jiran sharri ga musulmi su ko da yaushe suna Allah Allah wani sharri ya zo su ƙara ingiza mai kan turuwa su burin su yaya za a yi musulunci ya samu matsala idan musulunci ya samu matsala su tunaninsu ba wai su a su taimaka wajen sassauta shi ba a su tunaninsu su taimaka ne wajen ƙara ingiza shi
الذين يتربصون بهم الدوائر su ne waɗanda suke jiran musibu kala-kala ga musulunci da musulmi مهما وجدوا سبيلا إلى ذلك duk sanda suka samu hanya zuwa ga wannan suna samun hanya za su yi amfani da wannan hanya wajen ganin sun cutar da mutane وهم حينما يوقعون العذاب بالمسلمين duna rahama su din nan lokacin da suke aukar da cutarwa ga musulmi ba tare da tausayi ba يعتقدون في نفس الوقت أنهم ينالون الثواب والأجر على ذلك su kuma suna cewa a cikin wannan lokaci cewa lallai suna samun lada duk dai suna samun sakamako akan wannan sun cutar da musulmi amma kuma suna samun lada har suna ganin ma sakamakonsu za su samu sakamako mai kyau akan wannan abin da suka aikata فكلما زادوا العذاب المسلمين كلما زاد الثواب حسب زعمهم wato duk sanda suka ƙara cutar da musulmi to a nan ne ma lada ke ƙaruwa a irin nasu tunani an gane suna ganin in sun cutar da mu to za su ƙara samun lada na'am وأقرب مثال على ذلك هو مواقفهم في الأصر الحالي wato mafi kusancin misali akan wannan shine matsayinsu akan musulmi a cikin wannan zamanin da muke ciki مما يجري في بلاد المسلمين daga cikin abubuwan da ke gudana a garuruwan musulmi سوريا ولبنان irin kamar garin Siriya da garin Leb- Lebanon من تقتيلهم الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال irin yadda suke kashe mutanen da ba su ji ba ba su gani ba yan ba ruwanmu suna kashe mutane kubutattu daga cikin mazaje da mataye da ƙananan yara jarirai ba sa tausayin ko da jariri kasan a ka'idan yaƙi akan tausaya wa mata akan tausaya wa ƙananan yara akan tausaya wa jarirai amma yaƙi su wa'in na 'yan nusairiya su sun ba da fatawa hatta jariri ma ta shafe shi ina fatan gane wannan ba sa tausaya ma ko jariri misali yanzu ku duba abin da ke faruwa a har yanzu ku duba abin da ke faruwa a Syria irin yadda suke ainihin sakin bamabamai ko ina suke sakin bamabamai haka suke kashe kowa da kowa an gane kaga irin wannan abu duna tamyiz wa duna rahama ba tare da wani warewa ba a ce a ware mata daban ƙananan yara daban irin wannan sai kasashen sunna irin Saudiya Saudiya in tana yaƙi takan bambanta tsakanin yara da mata da manya. An gane wannan ko? Shi yasa kaga yaƙin nan na Yaman har yanzu ya daɗe. Domin Saudiya tana ɗan bin tana ɗan tausayawa. Da za ta yi amfani da ƙarfinta na gaba ɗaya da an gama yaƙin Yaman. Da irin yaƙin da Shi'a suke yi ne na- na rashin tausayi da yaƙin Yaman ya ƙare. Amma kaga yaƙin Yaman Saudiya ce jagorancin yaƙin. take taimakon gwamnatin amma tana kiyaye wayannan ka'ida ba ta kai hare-hare ga fararen hula ba ta kai hare-hare ga mata ba ta kai hare-hare ƙananan yara sai da in kuskure ina fatan gane wannan to kuma duniya ta yi shaida akan wannan saudiya tana kiyaye laifukan yaƙi fiye da yadda ainihin iran ke kiyayewa da sauran ƙasashen shi'a sauran ƙasashen shi'a sun ɗauko gari ƙasa irin roshiya ita roshiya ba ta kiyaye abin yaƙi ita ita roshiya ba ruwanta da wai kiyaye haƙƙin bil'adama tana kashe kowa da kowa ne kuma roshiya ta gwada makamanta manya-manyan makamanta a siriya da sauransu an gane ko akwai bambanci tsakanin tsarin yaƙi na roshiya da tsarin yaƙi na amerika kun ga amerika duk kafircinta da kuma duk zaluncinta to ta fi roshiya kiyaye ainihin laifukan yaƙi ita roshiya ba ruwanta da kiyaye laifin yaƙi za ta taka komai kuma ba mai taɓa ta tana da ainihin kujerar naƙi a majalisar ɗinkin duniya babu wani wanda zai samu da takunkumi ko wani abin da ya kama da wannan ina fatan gane wannan kaga su yan dusairiya zuciya ya riga ya bushe babu imani sannan suka ƙara ɗauko wanda zuciyarsu ya fi nasu ma bushewa su ne roshiya kaga yan dusairiya mushirkai ne su ita ma roshiya mushirka ce ita to dama sun fi tsananin ƙin musulunci fiye da yahuda fiye da nasara kamar yadda Allah ya faɗa wala tajidanna ashadda an-nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina ashraku za ku samu wayannan wanda suka fi tsananin ƙin musulmi su ne yahudawa da masu bautan gumaka kaga da yahudawa da irin mutanen russia irin mutanen china irin mutanen japan sun fi tsananin ƙin musulunci fiye da garuruwan kiristoci an gani sun fi irin su ingila irin su america ƙin musulunci amma su ko mutane sun fi jin haushin irin su america fiye da yadda suke jin haushin russia amma a wulaƙanta musulunci da kashe musulmi su 'yan ƙasar roshiya ba sa son masu ga musulmi a ƙasarsu duk garin da roshiya take mulki tana tabbatar da ta takura wa musulmi ta takura ta hana su addini ba za ta ba su dama su gina makarantunsu ko masallatansu su bauta ma Allah a tsanake ba zai yiwu ba kuma suna hana ma a shigar da ƙur'anai cikin garuruwansu amma amerika ana shigar da Kur'ani, ana gina makarantu ana gina komai sannan ana yin da'awa a ƙasar amerika kuma mutane suna tasowa daga amerika su je karatu saudiya kuma an san sun je karatun su dawo kuma su ci gaba da da'awansu abinda ma ya dan takura wa musulunci har ya zamanto wato ana sanya ido ga musulmi sosai a kasashen turai irin su ingila irin su amerika irin su faransa tun abin da ya faru a september 11 amma kafin lokacin musulmi suna da yanci cikakken yanci na gudanar da harkar sana addini amma in ka bincika garuruwa irin su china irin su russia za ga irin wannan gari wato musulunci baya ci gaba sannan kuma suna takura wa musulunci suna tilasta wa musulmi su karya azuminsu sannan ba a ba su lokacin za su je su yi sallah to garuruwa irin wannan kaga ai ya kamata a ce musulmi sun sanya musu karan tsana saboda su ba sa son musulunci a ƙasarsu su da kawai abin da ya sa su kila ba sa bakin jini da ba a gane ba wato ba kasafai suka shiga cikin harkar mutane harkokin wajen mutane ba yanzu ne roshiya ta fara shiga cikin harkokin waje amma cikin garinta ba ta son ta ga musulunci a cikin garin kwata-kwata haka nan china ba ta son ganin musulunci a ƙasarta sai dai ba ta shiga shiga cikin harkar waje ba kila shi yasa mutane ba su gano irin kiyayyen da suke wa musulunci ba abin da yasa kuma ba sa shiga harkan waje suna so ne sai sun yi karfi nan gaba inda duk duniya ba mai karfin za su shiga nan gaba za su kila sama kowa sai ya fi addinin su amma a matakin yanzu suna fara yaƙi ne da nasu da musulmin ƙasar su su hana addini a ƙasar su nan gaba za su hana a wajen ma domin suna da ajanda ya zama to su din nan sun fi kowa karfi nan gaba a duniya kamar su china saboda suna da yawa sosai an gano wannan ko to saboda haka Allah ya nuna mana irin wayannan mutane wato mushrikai sun fi tsananin kin addinin musulunci fiye da ainihin kasashen da suke da bin addinin Kirista dukkan su gaba ɗaya suna kin musulunci amma wayannan sun bi wayannan shine abin da ake magana suna kashe ƙananan yara suna kashe mata suna kashe mazaje min duna tamyiz ba sa warewa ba kuma tausayi fara'isuhu alhali ورئيسهم الهالي حافظ الأسد shugaban su na yanzu alhafi alhafi al-asad lokacin baban shi ne baban wannan baban bashir al-asad قتل ملايين من المسلمين shi wannan bawan Allah baban ma tukuna ba ma dan ba ya kashe miliyoyin musulmi ولم تزل هذه الجريمة تجري إلى الآن kuma irin wannan ta'asa irin wannan zanubi irin wannan laifi bai gushe ba yana gudana har zuwa yanzu kun gane ko shi wannan bashirul asad ba a wato kai hafizul asad baban bashirul asad kenan wato ya kashe musulmai kaza kuma kada ku manta mun ce menene aqidan shi shi yana dan shi'a ne nusairiya hatta dan shi din nan aqidan shi nusairiya ne shi ya sanya da suka ga cewa za a ci su da yaƙi lokacin da 'yan tawaye suka zo da makamai saboda a iris a kifar da gwamnatin bashir sai nan take suka nemo iran suka nemo iran wanda asali iran ba sa shiri da su wa'annan su iran 'yan shi'a ne kuma wani 'yan shi'a ne amma shi'an bashirin asad ta fi tsananin kafirci an gane fiye da shi'a na, na iran dukansu gaba ɗaya shi'an su akwai kafirci a ciki amma hatta shi'an iran suna kafirta shi'a na bashir al-assad an gane wannan ko su saboda haka amma da bala'i ya bala'i sai su din nan suka nemi taimako da shi'a na iran kuma shi'a na iran saboda sun ga ai su duk da kafircin wayannan sun fi son su fiye da yadda suke son ahlus sunna sai suka zo da gudu suka taimaka sannan kuma suka ƙara cicciko roshiya da su taimaka musu wannan shine halin da ake ciki da ba don zuwa roshiya ba ko da Iran ta zo za a ci su da yaki. To Russia ita ce ta tsaya ta hana a kifar da gwamnatin. An gane wannan ko? To wannan shi ne.
ولم تزل هذه الجريمة تجري إلى الآن Wannan ta'asa bai bai gushe ba yana yana ta gudana na kashe mutane har zuwa yanzu kisa ake yi.
ثم وقوفهم كذلك مع أعداء الإسلام Sannan kuma tsayuwansu su ma duk da haka tare da makiya musulunci. An gane ko? Sun tsayu sosai tare da makiya musulunci wajen ganin sun ga bayan musulmi da musulunci.
ولقد هيأ هؤلاء للتتار قديما وللسليبي وللصليبيين والملحدين hakika wa'annan sun sun yi tattali ga tatar lokacin da tatar suke yaƙan garuruwa na musulunci wa'annan sun ba su gudunmawa tuntuni sannan kuma sun ba kiristoci gudunmawa sun ba sun ba mulhidai irin yan communism sun ba yan communism gudunmawa أمثال أمريكا وروسيا irin su america da russia sun ba su gudunmawa wajen ganin sun taɓa musulunci da musulmi الغرض لذبه المسلمين وقتلهم sun ba da mai hayya alahumul gard wato sun ba su target domin kashe ainihin musulmi an gane wannan ko kamar yadda kuka sani wato duk karfin kafirai kamar yadda manzo Allah ya gaya mana babu yadda za a yi kafirai su iya shigowa garin musulmi su samu nasara a kanmu in ba tare da taimakon mutanenmu ba duk wani yaƙi wanda kaga kafirai sun samu nasara kan musulmi to kasancewa akwai musulmi da suka ba su target amma in ba musulmi da wuya su samu nasara a kansu yanzu kuna ganin ɗan ƙaramin takadiri yanzu amerika ta yi ta yi ta kori 'yan taliban daga ainihin afghanistan ya gagara amerika duk ƙoƙarin amerika na koren 'yan taliban shekara da shekaru yanzu ya fi shekara goma sha amerika duk ƙarfin amerika ta kasa koren afghanistan ta kasa koren 'yan taliban babu abin da ke ba kafirai karfi kaga sun iya samun nasara kan mu sai mu musulmi mu taimaka musu idan muka taimaka muka ba su target to a nan ne suke samun nasara akan musulmi kun ga yakin da aka yi na afghanistan na farko an ina ganin wato wayannan sun samu taimako ne na northern alliance america northern alliance suka zo suka taimaka ma america suke ba su target to yanzu ba northern alliance din na batan gani to saboda haka yanzu america na tunanin ta kwashe kayanta ne gaba ɗaya ta bar afghanistan saboda dalili asalin afghanistan wato 'yan taliban sun kifar da gwamnati kuma sun hau taliban tana matsayin gwamnati ne america sun ta kifar da ita to da ta kifar da ita sai ta ɗibo mutanen da take so ta ba su mukami to yanzu halin da ake ciki mutanen da suke mulki a america yanzu a cikin afghanistan a cikinsu akwai 'yan taliban kuma a ciki ita america ta gano kuma akwai 'yan taliban nan ko mutanen kasar sun fi son 'yan taliban fiye da gwamnatin yanzu saboda haka 'yan taliban din suna da goyon baya na talakawan garin to in dai har ya zama to talakawan garin suna goyon bayan ta to yana da wuya america ta samu nasara soja na cikin tafiya talaka na tsaye da lemu yana da bindiga hannu zai harbe shi ko ba gane wannan ba kawai kaga ka soja yana tafiya to yana tafiya bai san makiyin shi ba bai san masoyin shi ba wani yana tsaye da shayi a gefe wani yana yankan kumba wani yana kaza shi soja na tafiya wannan yana yana can bayan shi yana kallon shi daga ya biya kawai zai harbe shi to ta yaya zai samu nasara kaga yana da wuya to wannan shine abin da ke faruwa a Afghanistan yanzu kaga ainihin turawan al'amarin ya ishe har ma su mutanen Amerika cewa a dawo musu da mutanen su ana yawan kashe ainihin sojojin Amerika a garin an fahimci wannan ai to almuhim dai kafirai yana da wuya kamar yadda manzo Allah ya gaya mana su samu nasara akan mu in ba da taimakon namu ba namu shi ke bada mu an gane wannan ko to saboda haka wayannan mutane yan nusairiya suna taimaka ma ainihin kafirai wajen ganin an ci musulmi da yaki
mimma lam yusma bi mithlihi wanda ba a taba jin misalin sa ba kamar yakin da aka yi da Satar ai wazirul alqami shi wanda yake mulki daga cikin kulafa na Banu Abbas a lokacin nan ya yarda da shi dan shi'a ne sosai dan shi'a batiniya kuma shi ne waziri shugaban kasa wato shi shi amirul mu'minin ya saki jiki ya bashi sojoji a hannunsa shi ne yake training sojoji kuma shi ke ba su albashi shi kuma da aka ɗauki a training sojoji aka ba ainihin dan shi'a sai amfani da wannan yayi makirci ga gwamnati sai ya rage musu albashi ana biyan sojoji dubu ɗari sai kuma da shi dubu ishirin da biyar biyar sannan makamansu ya rage duk makaman da suke da shi ya kakkarɓe ya ba su ƙananan makamai to haka sannan kuma bayan ya gama gamawa da su ga yunwa soja na cikin yunwa ba shi da isasshen albashi sa'annan kuma ba shi da makami bayan ya gama samun nasara ga wannan gaba ɗaya shine sai ya gaya ma kawai 'yan tatar cewa lokaci ya yi kawai ku shigo suka shigo suka shigo suka shigo cikin garin musulmi suka kashe kowa da kowa suka kashe suka kashe to sojoji ba su da makamai ga yunwa haka ya bude ya bada dama aka zo aka kashe musulmi gaba daya kuma aka yi da shi in an samu gwamnati za a bashi mukami kaza kaza kaza ina fata gane to irin wannan malaman tarihi sun kawo kan duka cikin albidaya wannan haya na ibn kathir ya kawo irin wannan tarihi yanda wannan wazirin alqami irin ta'addancin da ya ga daura na musulunci a zamanin shi shi ya sanya ka zo ka ɗauki ɗan shi aka ba shi wani mukami wanda yake da alaƙa da tsaro ko wanda yake da alaƙa da sirrin gwamnati ta gama zai je ya haɗa kai da maƙiya Allah a zo a yi kace-kace da garin musulunci an fahimci wannan hari to wannan shine abin da ya faru su wayanda mutane saboda ƙiyayyar da suke wa musulunci suna gwammacewa ma gara kiristoci gara masu bautan gunki fiye da ahlus sunna نعم وقد اتفق علماء الإسلام على أن هؤلاء النصيريين كفار حقيقة ما لما مسلمين سنة اتفاق باب شكا شو للي وإن إن نصيرية إن كافرين كوي لا تجوز مناكهتهم بايا هلتا أو رتيا تاردسو ولا تباه ذبائهم بايا هلتا ينكا إنكا ينكا ونن ينكا سنش موشي in ka ci wannan yanka ka ci mushi wala yusalla ala man mata minhum ba a yin sallah ga wanda ya mutu daga cikin su wala yudfanu fi maqabir almuslimin ba a binne su a makabartan musulmi sai dai sai dai a hada rami a wurga su a cikin rami dan kar su yi mana wari amma ba a makabartan musulmi ba wa yaqulu shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah yana cewa haula alqawmul musammuna an-nusayriyya wa'annan mutane 'yan shi'an nan wa'anda ake kiransu 'yan nusairiya um wa asnaful karamita albatiniya da su da nau'i nau'i na karamita 'yan albatiniya irin su ismailiya albatiniya akfaru min alyahudi wan nasara su sun fi kafirci fiye da yahudawa da nasara kafircin su da hadarin su ga musulunci ya fi na yahudawa da nasara bal akfaru min kathirin min almushrikina kai sun fi da yawa daga cikin mushrikai maka wato kafirci وضررهم أعظم من ضرر الكفار المهاردين كي توتر وانسو ya fi girma fiye da cutarwar kafirai masu yaƙanmu kun ji wannan ko ya fi girma fiye da kafiran nan masu yaƙanmu مثل التتار والفرنج وغيرهم misalin kafirai irin su tatar da kuma turawa turawan ingila turawan amerika turawan russia a turawan amerika turawan faransa da ire-irensu آه وهم دائما مع كل عدو للمسلمين su da'iman suna tare da duk wani maƙiyi na musulmi in dai suka ga wannan maƙiyin musulmi daga sun mara mai baya domin su ga cewa sun kakashe musulmi misali kuma in shi a ga haka suke ba kaga ayatul lahi komeni babu babu irin kiran da bai yi ba cewa ka'aba bai dace ba a bar ka'aba hannun wabiyawa ya kamata musulmin duniya gaba ɗaya wai a zo ai ka'aba na musulmi ne gaba ɗaya makka da madina ba na ba na wani shugaba bane saka bai kamata a bar makka da madina da ka'aba hannun wahabiyawa ba so da dole ne musulmin duniya su zo a haɗu a kwace ainihin makka wato ya zamanto da makka da madina da ka'aba ya zamanto musulmin duniya suke kulawa da shi ba wai mutanen makka ba ba wai su shugabannin sarakunan makka ba misali ina ba gane ya yi wannan kira shi da karzafi ƙazafi shi ma ya yi wannan kira domin wa'annan mutane guda biyu suna tsananin ƙin sarakunan saudiya kuma sarakunan saudiya din nan alkhairin da suke da shi ga musulunci da musulmi kusan babu wasu sarakuna a duniya da suke da shi an gane wannan ko suna da kuskure irin nasu suna da makurakurai amma kuma da wani kuskuren gara wani da ka ɗauko ɗan shi a ka bashi ka bashi ka'aba ya riƙe ko ka ɗauko sufi ka bashi ka'aba ya riƙe gara ka ba fasiki mai aƙida shi ya yarda da sunna kuma yana ba da kariya ko da fasiki ne shi ina fatan gane wannan amfanin shiga musulunci da musulmi ya fi amfanin wa'ancan idan aka ba wa'ancan za su mai da ka'aba ya zama dandali na shirka dandali na bid'a dandali na miyagun al'adu zai tashi daga ainihin ka'aban da ka sani ya koma wani wani waje na bautan wani abu daban ina fatan gane to irin abin da saudiya suke yi na kange ainihin mutane daga shirka da buga littattafai da yada shi kokarin wayar da kawo kamar mutane akan akidar su shine abin da ke damun su amma gaskiya gudunma wanda Saudiya ke bayarwa sun cancanci a kira su kudamul haramain a sharifain saboda gaskiya suna bada gudunmawa sosai ga harami suna kashe kuɗaɗe sosai wajen gyaran Ka'aba da kuma yada ainihin littattafai wajen dangane sunna ta ci gaba ina fatan gane kaga mutum yana sukan saudiya da shugabannin saudiya zance da gaskiya bai san abin da yake yi ma a musulunci ba ne ko da kaga yana da awon malanta to wallahi malantan ma bai fahimci da kyau ba dan ana ya samu wani kaga yana da awon sunna amma kaga kullun a siyasance in ana magana sai ga yana sukan saudiya yana yaban iran ko za ga wani sai gani da rigan sunna in kaga mutum yana yaban iran to bai san wace ce iran ba kaga yana sukan saudiya bai san wane ne saudiya ba an gane ƙasar saudiya ba ta da wani a duniya babu mai cewa ga abin da saudiya take da ta'addanci a duniya kowa ya san ba a ba ta da wani aiki face yada addini a duniya gaba ɗaya ta gina jami'o'i tana ta karantarwa ana ta fitar da ainihin ɗalibai masu amfani ga musulunci da musulmi ga su nan muna ganin su a cikin duniya sai karantarwa suke ta yi amma iran fa dandali ne na yada ta'addanci in kada duk wani ta'addanci da gani gaba da Iran tana da hannu akan shi tana da hannu akan al tana da hannu akan ainihin akan ga Hezbollah ga ISIS duk wata kungiya da kaji an ce to tana ba da gudunmawa na makamai ko training kuma duniya ta sani amma babu hannun Saudiya ko kaɗan a cikin wayannan al'amura gaba ɗaya kaga wannan me zai nuna ma Saudiya ba su da wani manufa face menene yada addinin musulunci a nan kuma ina ƙara maimaitawa ba wai an ce shugabannin mala'iku ba ne mala'iku masu kubuce wanda la ya sunan laha ma amara hula shugabanni za su iya yin kurakurai da yawa za a iya samun wasu shugabanni fasikai ne za a iya samun wasu masu yi wasu kurakurai amma wannan amma a ƙidar shugabannin na sunna ne shi ne abin da ya kamata mutane su sani to fasiki ahalus sunna ya fi mumini dan shi amfani to wannan shi ne na? a wai wanda ake tunani wai mumini ne wai wai wannan tafiya akwai mumini a ɗanshiya wanda ake tunanin muminin ne wai wanda su suke tunanin wai wai mumini ne shi na ba san wannan فهم مع النصارى على المسلمين su suna tare da kristoci akan a yaƙi musulmi za ka sa bangaren kristoci an gane suna taimakon kristoci dan a ga bayan musulunci da musulmi ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار daga cikin mafi girman musibu a wajensu a ce lokacin da musulmi suka samu nasara kan tatar to wannan ba musiban da ya tada hankalin shi a kaman wannan ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام sannan lallai yan tatar ba su samu daman shiga garuruwan musulunci ba وقتلوا خليفة بغداد ba su samu daman kashe ainihin khalifa na bagadada ba daga cikin kulafa na banu abbas وغيره من ملوك المسلمين da waninsu daga cikin ainihin sarakunan musulunci إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم sai da taimakon wayannan yan shi'a na fadiliya da kuma wato karfafawansu in ji shekul islam ibn taymiya rahimahullah yake bamu labari to littafi ya zo karshe an sauke littafi a durar bahiya fi tamyiz bainan najiya wal gawiya min firqi azil umma to saboda haka abinda muka karanta a cikin sa a Allah subhanahu wata'ala ya bamu ladan shi kuma ya rubuta shi a cikin mizanin kyawawan ayyuka tun daga wanda ya rubuta littafin har masu karanta littafin suna sauraro da abin da ya kama da wannan a littafi ya zo ƙarshe yanzu insha Allah muna tunanin za mu sa wannan fasulul kitab ci gaba ne dangane da bayanin akidi shi wannan galiban an yi bayani akan khawarij da shi'a shi kuma wannan a cikin shi akwai ainihin mutazila akwai jahamiya akwai mujassima akwai yan jabariya da kadariya an gane to duk wannan gaba ɗaya suna ciki to in Allah ya bamu kuma lokaci muka gama da wannan ila kafin lokacin za mu gana sufi sufiya sannan kuma za mu ga ƙungiyoyi na zamani irin su jama'atu tabligh irin su ikhwanul muslimin irin su sururiya irin su hadadiya duk za a yi rubutu a kansu in Allah ya bada dama insha Allah to wannan shine wannan shine yanzu abin da yake kasa yanzu insha Allah mun gama zamu zamu karanta fasulul kitab fi zikri ahammil firaq al-islamiyya to Allah ta'ala shi taimake mu to insha Allah sai dai tambayoyi ko to yau an ce an ce kafin ne kafin tambayoyi akwai neman taimako wanda aka saba yi rana irin ta yau neman taimako na tafsir saboda kun gare yanzu yau talatin ga watan mai rabi'u sani yanzu ra wata nawa ramadan wata hudu da kuma kun ga ban fara neman taimako da wuri ba shine muke kira zuwa zuwa ga yan uwa dan Allah a ba da taimako mai tsoka saboda a samu daman gudanar da wannan abin yadda ya kamata ba a fara da wuri ba to ana neman taimako mai tsoka kan wannan al'amari idan kuma ka san wani wanda yake mai taimakawa sosai to ana akwai takardun da ake bayarwa domin neman taimako so daga muna buƙatar da Allah ƴan uwa a bada taimako mai tsuka akan wannan sannan ko ƙarshen wata za mu yi gidauniya kamar yadda aka saba sati mai zuwa ko sati mai zuwa insha Allah za a yi gidauniya kamar yadda aka saba na shi tafsir da su aka ƴan uwa a shirya نعم وعليكم السلام نعم to ya ka kaga bayani yayi kaga musanar wabo wa alaikum assalam kan fara zuriya ai ta san farko dai malamai ƙa'idar su shine shugaban yana mulki shugaban ya zama ya kafirka kufuran bawaha ya halatta a mai tawaye amma da sharafin in kuna da istida'a an gane ya zama in kuna za ku iya cire shugaban da sauƙi ku sanya wani amma ka ga yanzu aiki tuna ne shugaban ya kwaso rushiya ya kwaso iran kuma shi 'yan tawayen ba su da makami ba su da komai da za su iya gudanar da abin an gane ai so daga ko da misalin shugaban ya kafurta kufuran bawahan shugaban russia a shugaban syria to ba na tsammani malaman suna za su ba da fatawa a yi kuruci saboda gwamnatin na da ƙarfi kuma 'yan tawayen ba su da ƙarfi kamar gwamnati an gane ba za su iya cire gwamnatin cikin kwanciyar hankali ba za a za a sanya talakawa kamar yadda zai gani yanzu talakawa suna cikin haɗari talakawa suna ta ƙauracewa suna barin garin suna zuwa wasu garuruwa wanda ma ba garuruwan musulunci ba kaga wannan fitina ne ga musulunci da musulmi to wannan shine na'am ko ta istibra'i ko ba ta yi shiga sani ba in to ayin inda ta riga ta yi aure ba zai bincika ba wannan bincike wai tana ta riga ta yi aure za a ɗauka ta yi istibra'i an gane zuwa ka in ta dawo yanzu ya zama sun rabu da wancan zai iya neman ta yi aura maganan kin yi istibra'i ko bai ba wannan ba a ma bincike iya bincika shi ya jiwo kansa an fahimci wannan? to wannan shi ne na'am to subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk